بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله آه، صريح السنة نا الإمام أبو جعفر محمد ابن jarir ibn yazid ibn kathir at-tabari a imam al-mufassirina wanda an haife shi 224 ya rasu 310 rahmatullahi alai wa kana min afradid dahri ilman wa zaka'an qalla an tarla uyunu mithlahu zaba ta shiga ba ta 24 wannan kuma shi darasi na hudu inda yake cewa wa kadhalika naqulu فأفضل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه ثم الفاروق ثم آه بعده عمر ثم ذو النورين عثمان آه ابن عفان ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان رضوان الله عليهم أجمعين يتي وكذلك نقول حكم كي فأفضل أصحابه sallallahu alaihi wa ala alihi sallama mafi falala na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shine as-siddiq lakinna as-siddiq minhum afdalu wa likullihim qadrun wa fadlun sa'diun lakinna as-siddiq minhum afdalu wa qul inna qul inna khayran nasi ba'da muhammadin wazirahu suna Abubakar kenan da Umar وزراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابئهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجع فأفضل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر أبو بكر شين أسهون جبع الصديق كينا ثم الفاروق سيكما عمر الفاروق ثم الفاروق أي بعده كينا عمر بان أبو بكر سي عمر بان عمر فا سي ذو النورين wanda ya auri 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama guda biyu Ruqayya da Ummu Kulthum thumma azun nurayn shine Uthman ibn Affan thumma amirul mu'minina sai kuma shugaban mu'minai wa imamul muttaqin da imam na mahasuran Allah shine Ali ibn Abi Talib rabbi ridwanullahi alaihim ajma'ina to anan da malin ya bar ambaton wannan wannan title ɗin da yawa Ali ibn Abi Talib da shi ne abin da ya fi. Domin Abubakar da Umar da Usman sun fi shi falala, su ne suke a gaba. So dukkaninsu ya bar ambatan irin wannan takin da wannan kambamawai ya zama sai yi ta ga Ali radiyallahu anhu. To da bai yi ba gaba ɗaya da ya fi ko kuma su ma ya zama ya musu. To amma insha Allah dai wannan biyu wadda tashayyu ba za a ce ba za a kama shi nan da shi'anci a'a insha Allah ibn jarir ba wai shi'anci bane yake a cikin ran shi yasa yayi haka to shi sanya a shehu doktor al-fadil ibrahim ibn amir ar-ruhaili a cikin shirin da yayi ga wannan littafin kamar da yake a cikin kasar wanda yake musajjal yake cewa a waddu tambi li mas'ala yace ina son zai tambihi ga wannan mas'ala kamar da ya kawo cewa daga cikin salaf suna kyamatar anna ba'd salafi karihu ay yumayyiza ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ba'd alqabi duna ba'd suna kyamatar a keɓance wasu daga cikin sahabban annabi da wasu lakubbaban da wasu da haka fa qawluhu huna zancen shi anan da yace thumma amirul mu'minina wa imamul muttaqina law turika hadha aula da ya bar wannan da shine abin da yafi لأنه قال دومن أياتي أبو بكر ثم الفاروق ثم قال ذو النورين ثم لو أنه قال كذا مثال دزي داتي أو البسطين لكان هذا يتناسب مع ما مع ما ذكر من الكنى السابق هذا هي أنبت على كنيا مثال أما يأتي أمير المؤمنين فقد يفهم من هذا أن من تقدم أنه ليس بأمير المؤمنين أنا يا فهمت كنن سوبا umara bane kenan na muminai wal musannifu qat'an lam yurid hadha yanki shi kuma ne ba haka ya rufa ba ba za a ce ba ibnu jarir akwai wani abu da ya sanya ya nufi wata ma'ana da take fasida a kai so da haka um, ba za a ce ba wannan dalili ne da za a danganta shi ga zuwa ga tashayyu to amma ah, abin da ya dace kamar da muka faɗa cewar da kawai ya bar ambata ko kuma su ma sauran saboda kada ya zama wannan ya sanya an samu wata fahimta da ba daidai ba yace walakin aidan tarku ba'd hadhihi al-alqab annahu imma annahu yulaqabu al-jami'a aw yatruka al-jami' yace da barin waɗannan alqab din to ko dai zama ya musu laƙabi gaba ɗayan su ko kuma ya bar su din ma gaba ɗaya ko kuma ya musu ma gaba ɗaya to da wannan shine kila a ce abin da ya ɗan fi a dama dama so Allah ya gafarta mishi insha Allah dai ba za a ce ba wannan wai dalili ne akan tashayyu wallahu a'lam wa amma awwalul aqwal bis sawabi indana amma zancen da yake wanda shine yafi shine gaba wajen daidai a wajen mu fi maktalafu ga abin da suke sabani man awla sahaba wane ne wanda yake a sahun gaba ga sahabbai bil imama ga imama ga jagoranci ga shugabanci fa bi qawli man qala to za a yi zance ne da zancen wanda ya ce qala haddathani bihi muhammad ibn imarat al-asdi qala haddathana ubaidullah ibn musa qala haddathana hashraj ibn nabata قال حدثني سعيد ابن جهمان اتي عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلافة في أمتي خليفة قال أمتها ثلاثون سنة شكرون ثلاثين ثم من بعد ذلك ملك سنكم لك باها أعظم ملكي كنا قال سفينة سفينة يكتوى امسك خلافة أبي بكر تكربي خليفة أبو بكر سنتاني شكرا بيو كنا وخلاف امس خلافة وخلافة عمر da kuma khilafa ta Umar ita kuma Asha ta shekaru goma kenan wa khilafa ta Uthmana da kuma khilafa ta Uthman ithnata Asha shekara goma sha biyu wa khilafa ta Ali da kuma khalifanci na Aliyu shi kuma sit shekara shida qala kace fa nazartu wajadtuha 30 sana da na duba sai na ga shekara 30 na ga shekarun talatin wato nuska wadattuha thalathun to wannan shine wajihi da yafi wadattuha thalathina sana wannan Abu Dawud ya fidda wannan da Ahmad da Tirmidhi ta hanyar shi Sa'id din Tirmidhi ya ce hadha hadithun hasan wa qad rawahu ghayru wahidin an Sa'id ibn Jahman la na'rifuhu illa min hadithi Sa'id ibn Jahman to shi wannan Hashrat ibn Nabata din fihi maqal to sai dai kuma Abdulwarith ibn Sa'id ya mashi mutaba'a shi kuma thiqa ne a wajen Abu Dawud haka Ubaydullah ibn Musa shi ma fihi maqal kadhalik shi kuma an samu shi ma wanda ya mashi mutaba'a a wajen Abu Dawud shi ma ne kamar wancan din da haka shi ma thiqa ne da haka hadisin dai hasan ne wallahu a'lam to sai kuma alqawlu fil imani ziyadatuhu wa nuqsanuhu sai kuma zance game da imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa game da ƙaruwa da raguwa ta imani to gaba ta ashirin da bakwai kenan wa ammal qawlu fil imani to amma zance game da imani hal huwa qawlun wa amal shin zance ne da aiki wa hal yazidu wa yanqus shin yana daɗuwa yana raguwa am la ziyadata fihi wala nuqsan koko imani bi ƙaruwa bi raguwa fa inna sawaba abin da yake daidai fihi ƙaulu man ƙala zancen wanda ya ce huwa ƙaulun wa amal shi imani zance ne da kuma aiki yazidu wa yanqus yana ƙaruwa yana raguwa wa bihi ja al khabaru an jama'atin da wannan ne aka samu hadisi sun zo min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa alaihi ma da ahlud din wal fadl da wannan ne kuma ma'abuta addini da falala suka gushe. Ƙala haddasana Muhammad ibn Ali ibn al-Hassan ibn Shaqiqin ƙala سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان ابن جرير يقول Muhammad ibn Ali ibn al-Hassan ya ba mu labari, ya ce shi kuma sa'alna Aba Abdullah, mun tambayi Malam Abu Abdullah shine Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Ashibani rahimahullah wani rasu 241. Mun tambaye shi anil iman game da imani fi ma'anar ziyada ga ma'ana ta ƙaruwa wa nuqsan da kuma raguwa. game da ƙaruwar imani da kuma raguwarsa. Faƙala ya ce, Haddatana al-Hassanu ibn Musa al-Ashyam, ƙala haddatana Hammad ibn Salamata, an abi Ja'far al-Khatmiyi, an abihi an jiddihi Umair ibn Habibin, ƙala, ya koro isnadi, ƙala yake cewa, a Umar yake cewa al-imanu yazidu wa yanqus imani yana ƙaruwa yana raguwa, yana ƙaruwa yana raguwa, faƙila sai aka ce wa ma ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu to me karuwar imani sannan me ya raguwa ta imani to fa qala sai yace idza dhakarna Allah fa hamidnahu wa sabbahnahu fa dhalika ziyadatu wa idza ghafilna wa dayya'na wa nasina fa dhalika nuqsanu yace idan muka ambaci Allah la dhakarna dhakarna Allah idan muka ambaci Allah fa hamidnahu sai muka gode mashi kenan wasabbahna mu mashi tasbihi to wannan karon imani kenan idan kuma muka gafala muka bata wannan muka salwantar da shi muka manta to wannan kuma shine nuqsanu shine raguwa ta imani abubakar al-ajurri a cikin ash-shari'a ya fidda wannan ta hanyar ahmad ibn hanbal haka ibn abi shayba a cikin al-iman da al-baihaqi cikin shu'ab da bagawi da ibn shahin wanda yake cikin al'isaba ta hanyar Affan ibn Muslim daga Hammad ibn Salama haka ibn Shahin wanda yake a cikin al'isaba da Ajurri ta wata hanya daban daga Hammad an Abi Ja'far kenan daga Umair haka Abdullahi ibn Ahmad ya fidda shi a cikin As-Sunna ah, an Abdullahi kenan an Abdul A'la ibn Hammad daga Hammad ibn Salama da Abu Ja'far shi ma da Khatami daga Umair ibn Yazid ibn Umair ibn Habib al-Ansari to wannan kenan Ah, da haka malamai da yawa dai ah, sun fitar da shi qala haddathana ali ibn sahal haka malam abu ja'far yace haddathana ali ibn sahal ar-ramli qala haddathana al-walid ibn muslim qala yace sami'tu al-awza'iyya wa malika wa malika sami'tu al-awza'iyya wa malika ibn anas wa sa'id ibn abdul aziz rahimahumullah ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان yace wannan yake cewa ah, alwali ibn muslim yake cewa naji al-auza'i mun sani dama cewar yana ji daga al-walid ibn ibn muslim shi al-auza'i kenan shi sami'tu shi walid yake cewa sami'tu al-auza'iyya Walid ibn Muslim dama na ji daga Auza'i ya ce na ji al'auza'i wa Malik da Imam Malik dan Anas wa Sa'ida ibn Abdul Aziz Allah ya musu rahama yunkiru na ƙaula mai ya ƙulu suna inkari suna musu akan zancen wanda yake cewa innal imana iqrarun bila amal akan imani tabbatarwa ne kawai ba tare da aiki ba kawai da an tabbatar kawai shi kenan ba tare da aiki ba wannan nan ɓanna ce wa yaquluna la imana illa bi amal suna cewa babu imani illa bi amal sai da aiki wala amala illa bi iman babu aiki sai da imani wannan ah, lalaka'i ya rawaito shi ta hanyar shi musannif isnadinsa kuma isnadi ne hasan to lokaci ya yi za mu barki sai mu tashi alƙawlu fi alfazil ibadi bil qur'an wata bid'a sabuwa da ta kunno kai a wancan lokaci na a yan lafziya kenan za mu tattauna akan ta alƙawlu fi alfazil ibadi bil qur'an ya ce wa amma alƙawlu fi alfazil ibadi bil qur'ani fala athara fihi na'lamuhu an sahabi عن صحابي مضى ولا تابعين قضى إلا أمن في قوله الغنى والشفاء رحيم رحمة الله عليه والرضوان وفي أتباعه الرشد تو. وأنا كنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله